الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام العتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi da yadda shi da jin ƙanshi ya ba mu iko na haɗuwa a wannan majalisi wannan makaranta wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da Umar bin Khattab babban khalifan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda aka fi sani da masallacin ashkom a cikin wannan gari namu na azarai a wannan jiha ta bauchi mun taru a wannan masallaci domin sauraron muhabara wanda manya-manyan malamanmu za su gabatar wanda malami na farko da zai fara gabatar da wannan shine sheikh anas adam muhammad wanda kuma shine babban limamin juma'a na wannan masallaci wanda zai gabatar da wannan takarda tasa da wannan lecture tasa da wannan muhadara kayan tauhidi mahimmancin tauhidi da kuma amfanin da wanda ya rike tauhidi zai samu ranar gobe kiyama kuma malami da zai biye masa shi ne shi ma babban malami a cikin wannan gari namu Sheikh Khalid Adam Sheikh Khalid Salih wanda zai gabatar mana takarda ta biyu kuma shi ma zai gabatar a kayin dai wannan maudu'i wanda malam Khalid shi ma limami ne na Juma'a a babban masallacin da ke gandun Wambai Masjidu Aliyu bin Abi Talib wanda shugaban da zai jagoranci wannan zama shine Sheikh Sani Mu'azu wanda yanzu haka insha Allah yana dab da karusowa ba tare da bata lokaci ba muna yi wa manya-manyan mu barka da zuwa muna kuma addu'ar Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da za su karantar da mu Allah ubangiji ya bude musu kirazansu waran karantar da mu wannan abu babban ginshiki na addinin musulunci wato tauhidi ta ubangiji subhanahu wata'ala Sheikh Anas Adam Muhammad bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته falala ya saka da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada irin wanda yake baiwa waɗanda suka haɗu a majalisi na karatu domin tunatar da kawunansu a kan ayoyin Allah da suna ta nabi sallallahu alaihi wasallam kuma musamman a cikin masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah zuwa ƙarshen hadisi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu shiga cikin wannan ya sada da falala da wannan hadisi ya ambata cewar mala'iku suna kewaye waɗanda suka halarci majalisi na zikiri rahamar Allah tana sauka tana lullube su da sanala madaukakin sarki zai ambace su cikin waɗanda suke tare da shi na mala'iku to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana shirya muna cikin wasu kwanaki masu daraja masu albarka wanda ya kamata a ce an yi magana a kansu ne amma kasancewar magana a kansu kusan a ko'ina ita ce ake yi to insha Allah sai aka zaɓi a yi magana akan abin da addinin ma gabaci ɗaya akan sai yake juyawa wato matsala ta tauhidi tauhidi an sani shine farko shine tsakiya kuma shine ƙarshe shine ginshiki akan tauhidi aka gina duk wani abu na addini malam musulunci suna cewa rukunan musuluncin nan guda biyar wanda tauhidi shine na farko kuma shi ya fi su kwari shi ya fi su ƙarfi suka ce da sallah da zakka azumi aikin hajji tauhidin shine tushen addini da sallah zakka azumi aikin hajji duka suna yi wa tauhidi hidima suna karfafan wannan tauhidi sannan saboda muhimmancinsa kamar yadda aka sani shekaru goma aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da shi ga sahabbai a cikin garin makka yana kiran mutane zuwa gare shi ba a saukar da sallah ba ba a ce a yi azumi ba ba a ce a yi aikin hajji ba ba a saukar da zakka ba sai da aka shekara goma tur almarhalar makiyar a shekara ta goma bayan annabta Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama manzansa sallallahu alaihi wasallam da tafiya ta al-Isra wal Mi'raj ya karbo sallah a cikin ta amma gabanin nan ba abin da aka ce ai sai a sai ne a tabbatar da tauhidi a san Allah subhanahu wata'ala sai sa idan muka duba al-Qur'an makki abin da aka saukar na ayoyi da surori na al-Qur'ani da suka sauka gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine mafi ingancin zance na almakki din zamu gaji yana magana ne akan gidan lahira sanin Allah subhanahu wataala sunaye na Allah sifofi na Allah da kuma kamewa a barin zalunci makomar azzalumai da sauransu shine abin da za a samu kuma wannan galibi ana samun shi a cikin kashi na al-mufassal na al-qur'ani ko da qaf zuwa suratul nas ko hujurat zuwa suratul nas to wannan ya faru kamar yadda Aisha radiyallahu anha take ambatawa tace kana fi ma unzila kana awwala awwal ma unzila min al-qur'an suwarun min al-mufassal inna awwala ma nazala min al-qur'ani suwarun min al-mufassal fiha dhikru al-jannati wan-nar فلما ثاب الإسلام فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو كان أول شيء نزل من القرآن لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا سوى كشاب نتفدا تتي فرقوا بين يفار سوكاء أسمى القرآن سور من المفصل وسورورين دقمي wannan kashi na alkur'ani da yake da karancin yawan ayoyi a cikin surori wanda ake yawan rarrabe shi da basmala shine al-faslul mufassal daga al-fasl tace a cikin surorin ko ayoyin sun kunshi zikrul jannati wan nar ambatan wuta da kuma aljanna domin zaburarwa zuwa ga wannan da kwadaitarwa a zaburarwa zaburarwa a barin wuta da kuma kwadaitarwa akan aljanna tace lokacin da mutane suka zabura zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki suka fara fahimtar sa aka fara shiga ta ce nazalar halal wal haram sai halal da haram aka saukar sai take cewa rabu yallahu ana da a ce farkon abin da ya fara sauka cewa aka yi kubar zina da sun ce wallahi ba za mu bari ba da farkon abin da aka fara saukarwa a cikin alkur'ani cewa aka yi a bar shan giya ta ce da za da mutane sun ce ba za su bari ba to idan mun fahimci wannan za mu gane cewar lokacin da addinin allah madaukakin sarki ya zo aka fara shi an tarar da mutane suna tata an tarar da mutane suna zina an tarar da mutane suna shan giya an tarar da su suna wa'dul banat kashe yayansu mata an tarar da su suna munanan halaye da dabi'u amma a alqur'ani galibi sai bai yi magana akan waɗannan ababen ba duka aka tsallake su sai aka tafi zuwa ga tushen damoyin me yasa mutane suke zina me yasa mutane suke tata me yasa dan adam zai lalace ya dinga zalunci to da aka gano cewar zuciyar dan adam ita ce idan ta lalace dukkan sauran ayyuka ko gabbai suke suke suke suke biye da ita Allah subhanahu ta'ala wanda shi ya halicce mu kamar yadda yake faɗa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane bai san hakikalinsa ba bai san abin da ya fi dacewa da shi ba bayan shi ne allatifu mai tausasawa sannan alkabiru gwani masani mai labartawa subhanahu wa ta'ala wallah madaukakin sarki sai ya kaddara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi zuwa ga tushe aka je sai da aka saita akidar mutane sai da aka gyara tunani na mutane sai da zukata suka samu tsarki suka san mahalicinsu subhanahu wa ta'ala sai aka ce a yi sallah da farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yi da waɗannan sallolin guda biyar da za su yi nauyi da farkon zuwan musulunci ya zo tare da ba da zakka lalle da za a iya samun matsala da ya zo tare da azumi da wasu ba za su iya ba yau shekara dubu da motsi da yin addini na Allah maɗaukakin sarki wasu mu a cikin musulunci aka haife su amma ba za su yi ba da zakar ba wasu sallar da ke suke yi azumin akwai waɗanda ba sa iya kaiwa suna karyawa da sauransu to Aisha radiyallahu anha take tunatar da mu wannan fa'idar da kuma muhimmanci na tauhidi a cikin addini na Allah subhanahu wataala to malamai sun yi rubuce-rubuce dangane da alaqatul imani bil haya wato alakar imani aka ce imani shine tauhidin da da muke faɗa galibi musalahi na alqur'ani shine al-iman abin da yazo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam inda kadan ce maka al-iman shine abin da malamai suke nufi da at-tauhid shi yasa za ka ga cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yakan damfara dukkan alkhairai na duniya da lahira sai a ce maka innal ladina amanu innal ladina amanu ko a ce maka waɗanda suka yi imani suka tabbatar da takawa ko waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari to din da kaje an ambaci imanin ana nufin shine tauhidi to me ake nufi da al-iman san yi sharar fage ne malam Khalid shi zai karanta al-iman malamai suke faɗa a harshen larabci ana nufin at-tasdiq gaskatawa sai sa ake cewa yayi imani da Allah sun yi imani da Allah wato sun gaskata da samuwar Allah madaukakin sarki da kuma cancantuwarsa da bauta wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina kamar yadda yazo cikin alqur'ani a shari'a kuma al-iman suna cewa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janan shine fadi da harshe wasu ababe na musamman a fade su da harshe sannan a kudirta a aljanan zuciya mun ba a so abin da yake kan harshe ya saba wa abin da yake cikin zuciya wannan shi ake cewa munafirci sannan wa amalu bil arkan abinda mutum ya faɗa a harshe zuciyarsa ta gaskata to a samu shine abin da za a gani akan gabansa idansa idan ya tashi zai sarrafa ido to lalle ya sarrafa gwargwadon abin da ya imani da shi a cikin zuciya hannu in zai yi motsi ya yi imani ya yi motsi gwargwadon abin da ya faɗa a kan harshensa sannan zuciyarsa ta tabbatar shi yasa malam alhakami yake faɗa wannan imanin yana da tsuwa yana karuwa imanuna yazidu bi sa'ati wa naqsuhu yakunu bi zallati wa ahlihi fihi ala tafadulin hal anta kal amlaki am kar rusul yace imanin imanuna yazidu bi sa'ati imanin mu da kuke gani addinin nan namu da tushen addini tauhid yazidu bi ta'ati yace yana karuwa ne ta hanyar karuwar ayyukan alkhairi wa naqsuhu tawayasa yakunu bi zallati yana kasancewa ne ta hanyar zaniya da ayyukan sako wato idan mutun yace yayi imani idan mutun yace yayi imani ya gaskata Allah madaukakin sarki zai kai iya matakin da Allah madaukakin sarki ya sani domin wani ya fi wani karfin imani idan ya yi aiki na kwarai sai ya daɗu ya yi sama idan ya saba wallah madaukakin sarki sai wannan imanin da ake kira tauhidi sai ya kasa idan ya zauna bai aikata komai ba bai yi alkhairi ba bai yi sharri ba imanin yana tsaye a gwargwadon matakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani to malam domin yi raddi ga waɗanda suke cewa imani abu ne tsayayye kafaffe baya da tsuwa baya karuwa yace wa ahluhu fihi ala tafadul ma abota imani a cikin imanin ko dangane da imanin ala tafadul suna da fifiko wani ya wani to sai malam ya kawo hujja ta hankali domin ya kore waccan gurguwar fahimta ta wasu mutane wanda suka samu tun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai suke cewa imani baya da ruwa baya karuwa yace hal anta kal amlaki am kar rusuli shin yanzu duk ka tobarar mutum duk danyen kansa ya isa yace ya kai mala'iku imani ko kuma ya isa yace imanin sa daidai yake da imanin manzanni Allah subhanahu wataala ya dace da mu ubangiji Allah madaukakin sarki shirye da mu wanda ga cikin magabata yake cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su zarce mutane da yawan sallah ba da yawan azumi da yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala yace amma sun zarce su ne da wannan tushe na addini wato imani yaqini gaskatawa tawakkali dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da sauran a'malul qulubi ko kuma a daidaiku na ayyukan imani dai daga cikin su yake cewa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yace bai zarce sahabbai da yawan aikata aikata ba yace walakin bi shay'in وقر في القلب وصدقه العمل yayi mutu zarra ne da wani abu da ya darsu a cikin zuciya sannan aiki ya gaskata shi yasa wanda gaskin su yayin sharhin waɗannan maganganun biyu yake cewa zaka iya samu bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum da yafi wani sahabi yawan sallah zaka iya samu cikin yan baya wani da yafi wani sahabi domin idan ka tattara da jumla ba kai saka ce yan baya za su fi su ayyuka ba a sai dai ɗaiɗaiku saka samu wani daga cikin yan baya da ya fi wani sahabi haddar alkur'ani duk kana iya samu amma ba zai taɓa yiwuwa ka samu wani ya zo bayan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce su a cikin wannan tushen na addini wannan ba mai yiwuwa bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi da yake ba da labari akan khawarijawa yana ba da labari ga sahabbai amma sai yake ce musu sai yake ce musu ɗayanku idan ya ga aiki na bakhalidi idan ya ga yadda yake sallah da yawan karatun alkur'ani da yawan azumi yake sai ya raina aikinsa idan ya ga aiki na wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yana bai wa sahabbai labari na wasu mutane da za su bayyana a cikin al'ummarsa yake ce musu ɗaya daga cikin ku zai iya raina aikinsa idan ya ga aikin wancan amma la yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum suna karanta alqur'ani baya ketare makoshin su akan harshe kawai alqur'ani yake tilawar akan harshe kawai take Allah subhanahu wataala ya datar da mu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yake ambatawa duk wani alkhairi a duniya da lahira a cikin rayuwar musulmai yace tauhidi yake samar da shi duk wani sharri bala'i jafa'i masifa ita shirka ita ce sanadi kuma shirka ita ita ta samar da wannan masifar zan ba mu rayuwar misali dukkan abin da yake damun a cikin wannan ƙasar in ka ɗauko matsala ta tsaro matsala ta siyasa zamantakewa tattalin arziki da sauransu wallahi duk da mutane ababe ne wanda galibinsu da gangan ne kirkirarrun ababe ne wasu mutane suka sabbaba wasu mutane suke ingizawa saboda su cimma wasu manufofinsu da burace-buracensu to wannan layi ne na sabo da wanda zai sababa a kashe mutane da wanda zai taba musu dukiya da wanda zai zalunce su duka karancin sanin Allah madaukakin sarki shi yake sanya haka don malamai suka ce bayan shirka da hada Allah madaukakin sarki da wani babu laifin da ya fi laifin kisa to za ka iya samun musulmi ya afka a ciki to da wannan kisar da sauran laifuka da ake yi duka da mutane suna da sauran Allah madaukakin sarki da za ka samu sun kame da bayan Allah madaukakin sarki sun huta daga shirinsu duba a cikin suratul mutaffifi Allah madaukakin sarki ya ambaci tafsir wannan cojen da ake yi a ma'auni ko kuma sikeli da ya ambaci masu cojen masu toye mudu subhanahu wata'ala sai yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun sai alakanta abun kawai da cewar mutane ne da imanin su ga gidan lahira yake da rauni duk wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki yayi imani cewar Allah madaukakin sarki zai tsaye da shi ranar tashin alkiyama ya mai hisabi ya kwaci haƙƙin mutane daga gare shi ya mai da shi zuwa gare su to babu yadda za a yi soso ne babu yadda za a yi zalunci ne sai ta subhanahu wataala ya ce masu wannan sojan masu tauye mudu masu tauye fice shin ba sa zaton cewar su mab'uthuna ne ababan tayarwa li yawmin azim dum wani ne mai girma yau mai yaqumu an-nasu li rabbil alamin sanan da mutane za su za su tashi su tsaya gaba ga Allah ubangijin talikai to kaga idan mun fahimci wannan za mu gane cewa karantar da mutane dasa musu tauhidi da dasa musu sanin Allah madaukakin sarki shine abin da zai sa sashin su ya kubuta daga sashi yanzu da muka zo muna ta kuka cewar kasuwancin akwai kasanta a ciki ba a cika ma'auni sikeli ana tauye shi ana zalunci ana katobara ana kisa ana kaza in za a shekarar dubu daya ana wa'azi masu aikata irin waɗannan ababen ba za su bari ba domin ainihin cutar aina take ta taso ne daga zukata zuciya ce ta lalace shi yasa hannu zai aikata wancan laifin zuciya ce ta lalace shi yasa za a yi zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kire da mu a gurguje sannan ambata mana wasu ababe kadan da malamai suka ambata dangane da tasiri na tauhidi a cikin rayuwa ta mutane ko kuma alaƙar tauhidi da rayuwa domin duk mutumin da ya kasance ba shi da tauhidi bai san Allah madaukakin sarki ba bai san kadai ta Allah subhanahu wataala ba to wannan mutumin sai kaga ya fi naman daji shari sai kaga ya fi naman daji zalunci almar'u bila haya yace rishatun fi mahabbir rih kamar da wani yake faɗa almar'u bila iman mutumin da ba shi da imani yace bai wuce risha ba fi mahabbir rih wato wani bai wuce ka ce ganyen itacewa ganyen itace da iska take kadawa domin duk masifar da ta zo za ta kwace shi duk wani abu da ya zo na shirme za a tafi tare da shi haka mutumin da ba shi da imani za ka samu hatsarinsa yana da yawan gaske marasa imani duk su suka lalata wannan duniyar gaba ki ɗayan da take abinda Allah madaukakin sarki ya bayar na arziki ya ishi mutane su ci ya ishi mutane su sha ya ishi mutane su samu walwala samu sukunin bautar Allah madaukakin sarki to amma me yake faruwa inda za ka ji wasu ababe da suke faruwa ba za ka taɓa cewa ba za ka taɓa suranta cewa ɗan adam zai iya aikata wannan ba ko da ba ma guje ne ko da arne amma me yake faruwa idan mutum bai samu imani ba dole in za ka yi mamakin abin da yake aiwatarwa a rayuwarsa suna kawo a hitler suka ce shi kadai ya kashe mutum miliyan goma sha takwas kai tsaye wannan sabanin wanda ya sababa kashe shi kadai to mutum da yake da imani zai wannan duk duniyar nan yanzu muna cikin masifa ne saboda duniyar tana hannun waɗanda wasu daga cikin su ko galibin su ma ba sa yarda da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa babu yadda za a zauna lafiya lokacin da duniya take hannun musulmai take hannun sahabbai musamman zamanin kula famur rashiduna wa yake kuka zalunci waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa da duniya ta koma hannun musulmai su suke hana wannan zalunci gaba ki daya da aka kibar da daular musulunci ta andalus da aka dai ɗebo musulmai sai aka lura cewar yahudawa ma waɗannan kiristocin suna tsangwamar su suna kashe su kamar yadda suke kashe musulmai khalifa na wancan lokacin ya ce a haɗo da yahudawa a cikin jiragen ruwa a ɗebo su a fito da su domin a kare su daga wannan zalunci tun lokacin da duniya ta kasance a hannun masu tauhidi masu kaɗai ta Allah madaukakin sarki ba a irin wannan zalunci to lallai imani yana da tasiri yana da gurbi mai girma a cikin rayuwa ta mutane farko daga cikin wannan lallai jin mai shi zai rayu rayuwa wacce take cike da jin daɗi da kuma nazuwa Allah madaukakin sarki yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aikata nagargari namiji ne ko mace in dai yana halin imani Allah madaukakin sarki ya ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi rayuwa mai daɗi burin kowane mutum burin kowace al'umma da kowace maraya da mutane suke rayuwa a ciki shine su samu ingantacciyar rayuwa to amma kuma ba mai Allah madaukakin sarki ba ta ya za a same ta kaga duk abin da za a kawo na falsafa da surutu idan dai ba a ce mutane su goma zuwa ga sunna ba mutane su goma zuwa ga kadai ta Allah madaukakin sarki kaga yaudara su ake yi da kuma bata musu lokaci yana daga cikin tasirin imani da rayuwa da alakarsa da rayuwa ziyadatul hidayati wat tawfiq min Allah shine mutum zai samu ƙarin ƙarin shiriya da kuma dace daga Allah subhanahu wa ta'ala wa yazidu Allah alladhina ihtadaw huda Allah zai kara waɗanda suka shiryu zai kare su da wannan shiriya sannan wannan tauhidin daga cikin tasirin sa akwai at-tamkinu bil ard Allah madaukakin sarki yakan ba da tabbatarwa da kafuwa a doran kasa ta gocewa ne sai bai kamata ce kare yawa sannan yana daga cikin tasirin tauhidi a cikin rayuwar musulmai Allah madaukakin sarki yana ba su kafuwa da shi sannan Allah madaukakin sarki yana ba su istikhlaf shine jagorancin kasa jagorantar addini da duniya Allah madaukakin sarki yana ba da alintisharu ko intisharul amn za ku ga aminci ya yadu a cikin tarihin musulunci da wasu zamanin nuka da aka yi gabaninmu an yi lokacin da an rawaito wasu ababen da ba don ta hanyar ingantattu ta hanyoyi ingantattu da kuma mutane waɗanda ba a tuhumar su da ƙarya ba da mutum ba zai gaskata ba saboda irin aminci da aka samu da kuma kafuwa wanda wannan duka ya samu ne ta dalilin tauhidi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa adiyu ibn hatim yace watakila ya kai adiyu abin da yake hana ka imani da shiga wannan addini namu na musulunci ya kasance kirista yana daga cikin nasara al'arab ya ce watakila saboda tsoro da firgici da kaga musulmai suna fama da shi ne ya ce wallahi an yi kusa ka ga mace mace ta fita tun daga hira can yanki ne na iraki sai ta tashi tun daga nan ita kadai ta isa ɗakin allah subhanahu wa ta'ala ka'aba ta yi ɗawafi la ta khafu illallah ba ta jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Adiyu bai bar duniya ba sai da Allah maɗaukacin sarki nuna mai wannan. To babu yadda za a yi abinda da yawan mu ba mu gane ba da mu da jagororinmu shi ne shi ɗan adam yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara shi babu wani tsari da zai iya gyara shi sai tsari na Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inda kai a ƙasashe na turawa da sauran ƙasashe da suke cewa sun ci gaba, za ka ga kamarori na CCTV a ko'ina a cikin kasuwanni a ko'ina ma akwai waɗannan kamarorin. To, amma abin da aka samu yanzu za ka ga yanzu da yawan aka tambayi mutum zai ce maka a tura masu bin doka ne masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza. To, masu hankali su suke bin doka, amma da yawan mutane suna bin doka ne saboda suna jin tsoron abin da zai biyo baya idan suka karyata. ta. an samu ɗaukewar wutar lantarki a wasu ƙasashe na minti biyar da wuta ta dawo gawawaki aka ɗiba me yake nuna maka wannan cewar mutane ba sa tsoron Allah ba su da tauhidi ba su da ta Allah dama abin da suke tsoro shine abin da kyamarorin nan za su ɗauka da aka ɗauke wuta babu kyamara idan kai laifi sai dai a haɗu gaban Allah subhanahu wataala mutane an yi ƙwace an yi fiyaɗe duk a cikin wannan mintunan sannan an kashe rayuka masu tarin yawa amma idan ka tsallako ka zo kasashen musulmi da yawa daga cikin musulmai ko da wutar lantarki ko ba wutar lantarki da CCTV babu CCTV da matsara a kan shi daga hukuma ko babu matsara 'yan sanda sojoji da sauransu za ka ga mutum dai abin da yake hana shi aikata laifi shine jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan fa shine sirri na tauhidi yasa duk yadda aka je aka dawo za ka ji malamai suna magana akan wannan tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa'ad Allahun ladina amanu minkum wa amilu salihati ayatana da tsayi a cikin suratun Nuhu. Allah ya alkawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata nagari daga cikin ku zan karanta ayar sai tsaya kai la yastakhlifannahum fil ardi yace zai gadar da su mulkin kasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kaman yadda ya gadar da waɗanda suka gabace su wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtaba lahum kuma da sannu Allah madaukakin sarki zai kafa musu wannan addinin da ya yarje musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma Allah madaukakin sarki zai canza musu bayan tsoro da firgici da suka kasance a ciki da aminci Malam Ibn Kathir cikin tafsirin sa yake cewa malamai sun tattauna dangane da ma'anar aya da suwa ake magana yace wasu suka ce ayar tana magana da sahabbai ne su kadai wasu kuma suka ce ayar tana magana da musulmai ga baki daya a kowane zamani suke a cikin al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda malamai suka haɗu akai dai ga baki daya cewar duk abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wannan aya ta annur Allah subhanahu wa ta'ala ya ya tabbatar da gaskatuwarta akan sahabbai yace duk waɗanda duk al'ummar da ta yi imani ko kuma duk waɗanda suka yi imani daga cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka aikata nagari Allah madaukakin sarki yace zai gadar da su mulkin kasa wannan muna shaidawa akan cewa Allah madaukakin sarki ya gadar da sahabbai mulkin kasa zamanin Umar radiyallahu anhu babu sarki da ya kai shi akwai sarakunan da suka fi shi dukiya suka fi shi fadin kasa da sauransu amma tsoron Umar suke bi idan aka ambaci sunansa a wajen sarakunan Farisa da Rum duka karkarwa suke yi da sunansa da sunan Khalid idan aka ambata waɗannan sarakunan karkarwa sannan sun ce Umar radiyallahu anhu a zamanin sa yana mulkan sama da kasashe 20 yanzu a cikin kasashe na musulmai sama da kasashe 20 tunda a lokacin amsar ake kira da aqta yankuna na musulunci yankuna ne a lokacin dukkan nan in suka ce ifriqiya a lokacin ka duba littattafan tarihin musulunci za ka ga ifriqiya an buɗe ifriqiya suna nufin tunisia da sauran kasashe na arewacin afirka wannan musamman wannan kasashen na larabawa algeria da su libya su mauritania da sauransu maghrib to in suka ce maka ifriqiya a lokacin wannan yankin suke ne za ka ce maka misar wannan yankin shi kadai hadda sudan biladun annoba sannan suka ce maka iraq shi ma wani yanki ne a can kufa da basra an suka ce maka almashriqul arab almashriqul islami sune iran da su pakistan afghanistan da sauransu wayannan kasashe dai da suka nausa a cikin gabashi sannan suka ce maka biladul hijaz saudiya da wani yanki na yaman a yanzu to a lokacin yankuna ne to da malamai suka duba taswirar da take a yanzu a yanzu kusan kasashe 20 ne suke karkashin umar radiyallahu anhu a zamaninsa sannan zamanin Uthman haka zamanin Ali radiyallahu anhu wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara yana cike da fitintunu ba a samu futuhat ba a zamaninsa to duka dai in mutum ya karanta tarihi zai ga Allah madaukakin sarki ya gaskata alƙawarin da yayi na cewa idan aka tsaye da imani aka aikata nagari aka tabbatar da tauhidi subhanahu wataala zai gadar da mutane mulkin ƙasa Allah madaukakin sarki ya gadar da su sannan Allah ya sanya addinin musulunci a lokacin shine addini na daya sannan Allah madaukakin sarki ya canza musu da min ba'di khawfihim amnan bayan tsoro da firgici da suka kasance Allah ya canza musu da aminci to kaga yanzu ana cikin tsoro ana cikin firgici duk duniyar gabaki daya kar wani ya yaudare ka da cewa akwai wani waje da ake zaman lafiya babu shi sai dai wani waje kawai zaman lafiyar da amincin ya fi na wani waje amma babu inda ba a kisa babu inda ba a ta'addanci babu inda ba a zalunci babu wajen da ba a kwace ba inda ba a sata satar wani waje kawai ta fita wani waje idan kaga wannan abin yayi sauki a wani waje to zaka samu dai mutane suna da alaka da Allah madaukakin sarki amma in ba haka ba babu wani tsari babu wani mutum ba wani zara ido da za a yi wa mutane su daina kisa amma akwai hanyar da addinin Allah madaukakin sarki ya bi aka raba mutane da irin waɗannan ababen balarabe yana shan giya kamar yadda a wato ake shan kayan zaki ko lemo a yanzu kowane gida ga tulun ruwa ga tulun giya amma cikin shekaru ɗan kaɗan sai da musulunci ya yaye su daga wannan giyar wanda an yi ƙoƙarin haka a wasu ƙasashe an gaza Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu na gama ya tashi daga cikin tasiri na imani ga musulmai akwai samar da aminci kamar yadda aka ji Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a a cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadannan da suka yi imani ba su takuda imanin su da zalunci ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cikin hadisi ingantacce ingantacce da cewar shine shirka suka yi imani suka tsantsanta imani ga Allah madaukakin sarki suka tsabtace zukatansu daga duk abin da Allah madaukakin sarki baya so ba su cakuɗa da shirka ba sai ce ula'ika lahumul amnu waɗancanin kasu suke da cikakken aminci wahum muhtadun suna cewa cikakken aminci za su samu a lahira amma a duniya da wuya a ce an samu aminci a cikakke Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kaga mu musulmai a cikin wannan ƙasa da musulmai a ko'ina suke da ma koma wane ne in yana so in ana so a samu zaman lafiya a samu aminci a samu walwala a samu kafuwar addini na Allah madaukakin sarki a samu istikhlaf dangane da musulmai to babu abin da za a za ba ba abin da za a rike sai imani Allah subhanahu wataala ya ba mu shaytan wani bature zan take da wannan da ya kalli tarihin musulunci ya karanta addinin musulunci ya dawo ya kalli rayuwar musulmai sai yake ta mamaki wata irin al'umma ce wannan yace wallahi da turawa sun samu kwatan abin da yake hannun musulmai da an suka rike duniyar ba wanda yake kwata a hannunsu ka duba da kokarin su fa ci da karfi da motsinsu suka kai wannan buwayar da Allah maɗaukacin sarki ya kaddara musu musulmai kuma magabatanmu a baya sun samu irin wannan buwayar amma ta dalilin addinin Allah maɗaukacin sarki na hannu ƙaunin a azzan Allah bil Islam ji Umar wa ma hamab da gaina al'izzata bi gairihi a zallan Allah mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu ya buwayar da mu ya fifita mu akan sauran mutane da addinin musulunci duk lokacin da muka nemi ɗaukaka da wani musulunci sai kaga Allah ya kaskantar da mu kana so ka fahimci wannan hadisin ka duba kasashe na golf kasashen jazirar larabawa alkhalij babu abin da ba su da shi amma da ke an yi nesa da imani ya kaga yadda suke suna daga cikin kasashe mafiya wadata amma kuma suna daga cikin kasashe mafiya rauni don babu abin da suka isa su aiwatar sai waɗannan kasashen turawa ko amurka ko birtaniya ko wata daga cikin waɗannan manyan kasashen sun amince musu sai kaga ambasada na amurka a cikin wannan kasashen ya fi shugaban kasar karfi zai hau kanshi lokacin da yake so zai ganshi lokacin da yake so har kiran shi zai iya yi idan yana so me ya kai su zuwa ga wannan yanayin shine barin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kara mana shiriya zan dakata anan saboda yanayi na lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تعلق في دقائق يعني يتلم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ba don komai ba sai don mu tunatar da junanmu abu mafi tsada a cikin addininmu shine tauhidi kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malam ya ambata haka kuma maganan take a ƙur'anance da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izzar al'umma tana cikin kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala imani malam ya yi mana bayanin shi cewa abubuwa ne da suke rassa bayan kafirta da baki la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan a samu kayi itiqadi a zuciyarka cewar Allah ɗin nan fa shi kaɗai ne abin bauta shi ne mai ba da umarni shi ne mai ba da hani sannan abin da Allah yake so wajibi zuciyarka ta zama tana son shi abin da Allah maɗaukakin sarki bai so wajibi ne zuciyarka ta zama tana ƙin wannan abin abin da Allah ke abin da Allah bai so ka ƙi shi abin da ya so ka so abin da manzo Allah ya so ka so abin da manzo Allah ya ƙi ka ƙi shi wannan shine asalin tauhidi wanda idan kuka duba za ka samu yanzu mutane sun faɗi a wannan da yawa mutane sun faɗi a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi na alwala'u walbara wanda ba wai ya taƙaita ba ne kawai kana sallah kana azumi don Allah kana yin zakka don Allah aikin hajji don Allah sada zumunci don Allah duk kana yin waɗannan abubuwan akwai wasu abubuwa kuma wanda idan ka yi su in ka bar su zai iya rusa maka wannan shi tauhidi ba wai abu ne guda ɗaya in ka riƙe ɗaya don ka rusa sauran ka tsira ba ana so ka dunkule shi ne gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu za ga mutane da yawa a yanzu sallah masha Allah azumi zakka aikin hajji sada zumunci da makamantansu amma idan ka zo ɓangaren alwala'u walbara san kafirai da kuma ƙinsu sai ka samu amfani wannan ba ƙalamin hatsari ba ne a cikin rayuwa wanda zai rusa maka duk waɗannan abubuwa ɗin minti na kuka ce mun ne? eh? na kam? na to kaga in ka duba wannan za ka samu da yawa daga cikin matasanmu har da manya ma daga cikinmu su zubar da wannan Allah maɗaukakin sarki yake faɗi cikin littafin shi mai tsarki la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir waduna man hadda Allah wa rasulahu Allah maɗaukakin sarki yace ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah suka gaskata Allah shi kadai ne abin bauta shi ke bada umarni da hari suka gaskata Muhammad manzan Allah ne Allah ne ya aiko shi da sako inda za a bauta mashi yace to ba za ka taba samu suna son wanda ya ketare iyakar Allah da ta manzan Allah Allah yace walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne au abna'ahum ko ‘ya'yansu ne, au ikhwanahu ko danginsu ne, ko uwansu ne, au ashiratahu ko danginsu ne, Allah ya ce, Ula'ika ka taba fi ƙulubihimul iman. Wa'yannan da aka ambata da abubuwan da aka siffanta ɗin nan, Allah ya ce, su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ya rubuta imani a zuciyarsu cewa su mumine ne na ƙwarai. To, kaga idan ka duba nan za ka samu da yawa an zube a nan musamman abin da ya shafi wannan kwallon mutane suna kallon al'amarin kwallo kama al'amari ne mai sauki al'amari ne da yake warware tauhidi dama Allah ya mana ishara ba wai sai sun fito kai tsaye sun ce wani zama'ar ne ba a aikace za a yaƙe ka wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u Allah ya ce ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun riddar da ku daga addininku kun bar addinin musulunci in har za su iya haka ne duk inda za su yi za su yi muhawala to kaga ta wannan ɓangaren an yaƙe mu kaga tana haɗa soyayya tsakanin musulmi da kafiri soyayya makauniyar soyayya wanda baka taɓa ganin shi ba kai tsaye gaba da gaba baka taɓa ganin shi ba sai dai ta hanyar kawai kafofin watsa labarai kayan kalle-kallen zamani shine ka ganshi har ka so shi ka ji kana ƙaunarsa har ka yarda ma ka zama shi wannan duk gaskiyan ƙur'ani Allah yake nuna ba ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin kaga ka rike wannan gabar ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya ba'dhum awliya ba'd Allah ya ce sashin su masoya sashi wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibance su daga cikin ku ko musulmi fa innahu minhum yana daga cikin su bari baka abin a tabbakanci da ake yin su idan muka da bangaren abin da ya shafi wannan kwallon da mutane suna ganin abin kaman abu ne mai sauki ma sahal ba abu ne mai sauki ba zaka ga mutum da kansa mahaifin shi ya saka mishi Muhammad an sa mishi Ibrahim an sa masa Musa an sa Isa an sa Nuh kaga ulul azmi minar rusul cikin kibarus sahaba Umar Abubakar Usman Ali duk zaka samu 'ya'yanmu haka sunayensu yake amma saboda wannan ayar ta ci shi tauhidinsa ya rushe sai ya soke wancan sunan mai daraja sai ce sunan shi Zidane sunan shi wayi haka zaka ji sunayen ƴaƴan musulmi suna canjawa zuwa ga wannan wanda bai canja ba kai tsaye shi ma yana ishara sai ka ji ya ce ai jiya na muku wasa ku ba su faɗin haka har gidanku na je jiya ne muku kaza kaza kaza yanzu ya yarda shine ma wannan arnan ko ya ki kuma ko ya su haka yake wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum Allah ya ce duk wanda ya jibance su daga cikin ku fa innahu minhum lalle na cikin su inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah ba shirye da mutane waɗanda suke azzalimai to da yawa a wannan bangaren an faɗi suwaye masu imani na kwarai shine waɗanda suka bijire ma suka ƙi suka kyamaci suka yanke alaka da duk wanda ya ketara iyakar Allah Allah ya ma kwace kwam yanzu ba a neman ka ce da wani tunda aka ce walau kanu aba'ahum duk duniya kana da wanda suka fi iyayenka ne aka ce to ko iyayenka ne kana da na kusa fiye da 'ya'yanka bayan iyaye aw abna'ahum kana da wanda suka fi ƴan uwanka ƴaƴan bafanunka yayinka da kannanka au ikhwanahu kana da wanda suka fi danginka ne au ashiratahu kaga duk Allah ya hade maka kowa to kaga sauran mutane duk ai abokan zama ne kawai sai Allah ya ce wa'annan Allah ya wajabta imani zuciyarsu ya karfafe su da ruhi daga wajensa sannan zai sanya su a aljanna wanda korama take gudana a cikin ta kaga an ba su aljanna kaga yanzu anan ba a sallah aka ce ba ba azumi aka ce ba kamar inda malamin ishara sabban annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas in kana karanta tarihin magabata musamman wanda suka biyo bayan su mubasharatan tabi'ai zaka samu wallahi da yawa sun fi sabban manzo Allah ibada duk da suna cikin khairun nas da annabi ya faɗa amma ai ba su kai sahabbai ba amma ibada kana iya samun mai raka'a dubu a cikin magabata a cikin tabi'ai za ka sami raka'a dubu a dare ɗaya za ka samu mutum ka ji an ce fagen jihadi sai ka ji sai in ana baka labarin shi wajen jihadi sai ka ɗauka nan ya fi fagen neman ilimi da karantarwa sai ka zata nan ya tare idan aka dawo ɓangaren ibada sai ka ga kaman gaba ɗaya a nan ya tare funun na dukkan ibada na bautar Allah sun tattara amma duk da haka ba su kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da me suka fi su sahabban shine da wannan imani din gaskata maganar Allah gaskata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka da ta a aikace wannan shine abin da ya daga sahabbai har Allah ya dube su yace radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يكليس يتي يا غافر تامس يا يرددس سوما سن يردد الله sannan ya tanada musu aljannan da koramu suke gudana ta karkashin ta ita ce jannatul firdaus da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdausa ku roki Allah ku roke shi jannat firdaus fa inna minha tatafajjaru al-anhar domin anhar qoramuna aljanna masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa innan diksina gudana ne qoramun nan daga jannatul firdaus to Allah yayi tanadi jannatul firdausi ashabban farkonsu da na ƙarshe yaransu da manyansu da kwarijansu da samarinsu ba don komai ba sai don gaskata maganan Allah suna ɗaukanta kai tsaye a yanzu kuma yanzu tauhidinmu ya zama kamar abin wasa ya zama kamar baƙo ba a daɗe ba nan Allah ji kan doktor dutsen tanshi mana idris abdulaziz a wata mas'ala ce kwaya ɗaya wanda ita ce kuma umda wanda kuma duk wanda bai yarda da wannan ba wallahi yana sallah ma bata maka shi lokaci yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko Allah kai kadai muke bauta ma kai kadai muke mai muke neman taimako a wajenka kaga ba a ce na'budu iyyaka ba ko sai aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cewa ba a roƙon taimako a wajen kowa kamar inda ba a bauta mu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala amma haka aka dinga tsalle ko a kai nan a kawo a tsugunna nan har daga cikin ahalu sunna akwai wanda su ma sun yi ta inkari akan wannan magana sai ta wace irin sunna kake a nan nake ba da shawara kar wani malami kar wani ɗalibin ilimi da yake karantarwa a ce majalisun santar da littafin tauhidi wallahi har yanzu a cikin ahlus sunna akwai wanda sota ne kawai ba su san me shi tsantsa da yawa wallahi za a kore su da yawa za a kore su da haka wannan tauhidin da ka gani shine ginshiki shine jin daɗin rayuwa ta duniya shine jin daɗin rayuwa ta lahira an fahimta Allah madaukakin sarki yace mana am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sai Allah yace sa'a ma yahkumun na'am to to shikenan zan takaita anan zamu hadu gaba insha Allah assalamu alaikum